ونفس أو عين كلا كلتا وقل ونفس أو عين كلا كلتا وقل أجمع والفروع في توكيد قل والفي المسن اختير لفظ الأنفس وكرر اللفزي كحبس احبسي أبدلنا مطابق أو ما اشتمل أو بعض أو بعن والأولى ببل كزره زيدا رم عليا يمنى قبله كف هرج عمرا ابنا أطف البيان تابع في العشر خالف إبدالا ببيت البكر بشر ويا أخي علي والنسق بالواو والفا ثم أو إما سبق عليه إما وبلاكن وبأم ولا وحتى غاية وبل وتم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna daren lahadi daren uku ga watan da saniya hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi muwafaka da sha shida ga watan daya biladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu ci gaba da karatu a cikin littafin a tuhfatul wardiya wanda aka fi sani da ɗan wardi wallafar babban malami a shaikhu al'allamatu abu hafsin عمر ابن الوردي رحمه الله تعالى littafin da ya rubuta kamar yadda aka sani ga ilimi na nahawu wanda wannan darasi shi ne darasi na goma sha bakwai a cikin jeren giyar karasukan wannan littafin mai albarka inda za mu tashi a ƙarƙashin baiti na 90 daidai a cikin attawabi wanda satin da ya gabata mun fara bayani a kansu wayanda ake kira da attawabi wanda guda hudu ne akwai taukidi wanda ya kasu kashi biyu kamar yadda muka faɗa akwai na'ati shi ma ya kasu kashi biyu akwai badali wanda shi ya kasu kusan gida hudu ko biyar ma sannan akwai atafi wanda shi ma ya kasu kashi biyu to satin da ya gabata mun yi bayani akan an na'at na'ati da kuma karkasuwarsa gida biyu kamar yadda muka ji cewa akwai anna'atul haƙiƙi akwai anna'atu as-sababi wanda sharhi da bayani ya gabata a kansu to yau za mu tashi wato na biyu shine at-tawkilu wanda shi ma kamar yadda muka fara sharhi a wancan sati cewa ya kasu kashi biyu akwai at-tawkidul ma'nawi akwai at-tawkidul lafzi akwai taukidi na ma'ana akwai taukidi na wato lafazi shi ba kenan an kasa shi kusan kashi biyu to insha Allah ta'ala a za mu ji misalan kowanne daga ciki a kaso guda biyu ne da shi al-lafzi da kuma al-ma'nawi amma idan an ce at-tawkilu fil lugha yana nufin at-taqawiyatu baina shay'ain wato karfafawa tsakanin wasu ababe guda biyu ko kuma at-taqawiyatu kawai ƙarfafawa ko ta ƙauyatu shai ƙarfafa wani abu ana kiransa da a tauke wasu na cewa a ta'akidu to amma dai cewa a taukidu absah saboda shi ne lafazin da alƙur'ani mai girma ya amfani da shi kamar fada Allah ta'ala wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kage ce ba'da tawkidiha bai ce ba'da ta'kidiha to shi yasa malamai suka ce idlakin shi da cewa at-tawkidu absah to muna da al-mu'akkidu sannan muna da al-mu'akkadu al-mu'akkidu shine labazin da za a yi amfani da shi li yuqawwi ghayrahu dai ya karfafa waninsa al-mu'akkadu shine al-muqawwa wanda an ka karfafa kamar yadda ne duka zamu ga misalan a cikin karatun insha Allah ta'ala to sai fara bayani akan kashi na farko dawa mun ce kashi biyu ne akwai at-tawkidul lafzi akwai at-tawkidul ma'nawi to sai fara da bayani akan at-tawkidu al-ma'nawi saboda malaman nahawu sun fi bayani a kansa don ya fi masa'il da yawa shi na lafazi bai da sauki bai da wahala yana da sauki kwarai da gaske za ga da an baka misali to za ka iya fahimta shi sannan kuma kai karan kanka za ka iya kawo naka misali irinsa don shi kawai takararun lafzi maimaita lafazin da ka yi amfani da shi kamar yadda za mu ji to shi ne cewa nafsu na wa'ainun kilakilta wa kul ajma'u wal furu'u fi tawkidi kul a to lafazan da ake taukidi da su taukidi na ma'ana akwai lafazin nafsu aw ainu ko kila ko kilta ko kullu ko ajma'u wanda su ne mashhurai da ya ambata a guda shida kenan ko kuma akwai nafsu ainu kilakilta kullu ajma'u wannan guda shida su da suka fi shahara duk da wasu malamai hudu ma suke ambata kamar al'amuriti a littafinsa nazmu al'ajiromiya za mu ga hudu ya ambata ya kawo annabsu ya kawo al'ainu ya kawo kullu ya kawo ajimaru bai kawo kila da kilta ba kenan ƙarin kilta da kila to shi ne zai ba mu cikon shida ɗin to wannan su ne ake amfani da su da kuma saura waɗanda yake surar sade waɗanda za mu yi sharhi a kansu wanda malai ya yi ishara zuwa gare su to shi lafazin nafsu ana takiri da shi domin a yi bayanin aukuwar hakikanin abu misali zaka ce ja al'amiru nafsu ja al'amiru nafsu ko kuma ja al'amiru ainihu ainihu ma'ana shugaba ya zo a karan kansa ma'ana hakikatan shi ya zo bai nafsihi la gairu ba wai aiki ya yiwu ba ko kuma ja al-mu'allimu nafsuhu ko ainu malami ya zo hakikatan ba ɗalibinsa ya turo ba ba wakili ya turo ba to wannan shine ma'anar taukidin amma da an ce kawai ja al'amiru shugaba ya zo zai iya ɗaukar wakilinsa ne idan ya turo wakilinsa wakilin ya zo to za a iya cewa ne ya zo ja al-mu'allimu ko al-mudarris malami ya zo ko mai koyarwa ya zo zai iya ɗaukar na'ibinsa ya turo ɗalibinsa daga cikin ɗalibansa ya turo to amma cewa nafsuhu ko ainihu to ya kore wannan tawakkuli ya nuna bai aiko kowa ba to kaga wannan shi ake kira ne taukidi shi ake kira taukidi ma'anawi faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa yi haɗe hukumullahu nafsa duk da wasu na ganin wannan ba taukidi ba ne a ba taukidi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ce wayi wa yi haɗe za a iya fahimtar abin da ake so a fahimta amma sai Allah ya ce nafsa to wasu na ganin wannan ba taukidi ba ne domin nafsu a nan ta tsayu ne matsayin a mafa'uliya Allah ya nemi ku gargadin me kansa da an ce kawai Allah ya nemi ku gargadi to za a iya dau za a iya tawakkulin me me yake gargadi yana gargadi kan shirka ko kafirci ko jahannama amma sai ce nafsu ku kiyaye Allah to shi sa wasu suka ce wannan ba taukidi ba ne a to shi da nafsu da ainu duka kusan ma'anarsu suna bayyana hakikanin wanda yami ya aukar da aiki to saboda haka shi al-mu'akkid yatba'u al-mu'akkad har koyaushe shi wannan labazin da aka yi amfani da shi don a ƙarfafa wadinsa to yana bin wanda ya ƙarfafa fi aujuhu li'irab a cikin fuskoki na li'irabi guda uku ko dai arraf'u ko annasbu ko aljabu misali arraf'u shi ne misalin da muka bayar a ɗazu jala amiru nafsu jala amiru ainu daga nan da ainu da nafsu sun yi itibai sun yi biya ganin ga al'amir al'amiru shi ne al'mu'akkadu shi aka ƙarfafa nafsu ko ainu shi ne al'mu'akkidu shi ne ya ƙarfafa bambancinsu shi ne kasara wancan kuma fata ga kafin al-mu'akkadu shine al-amir wanda aka karfafa ismul maf'ul al-mu'akkidu bi kasri al-kaf ismul fa'il bai karfafawa da kansa to inda ya bi shi a nasba kuma kamar ra'aitul amira nafsahu kaka ce nafsuhu nafsahu kaga al'amira nan maf'ulun bihi ne damin da nasba maf'ulun bihi saboda min al'amira kace to anan dole kace nafsahu ra'aytu al'amira sai kace aynahu kaga ya bi shi a nasba sannan yakan bi shi a jarra marartu bil amiri nafsihi marartu bil amiri ainihi kaga nan ya bi shi ya bi shi a jar sannan yana bin sa a to wannan dai zai zo nan gaba insha Allah ta'ala to sai a kiyaye da waɗannan fuskokin na li'irabi to sai kela da kilta su ma ana min ana taukidi da su a wajen tasniya a wajen tasniya ko wanda mun karanta su a baya a cikin al-ma'rab wal mabni me ya faɗa akan kilta da kila eh wa min hukilta wa kila in kana ma'mud marin wa atlaqat kinana wannan ya nuna baku har da kina eh wanda a farko farko fa to kenan ba haddace komai ba to da Allah a kama jiki a kama kama jiki a yi himma ko da baiti ɗaya kake ɗauka kana haddacewa to insha Allah za ka kai ƙarshe gashi littafi yana ta tafiya to mala ya ce wa minhu ya daga cikin abin da ake riskarwa da musanna ya ce kilta akwai kilta da kila sai ce amma idan sun kasance in kana ma'amud mari jumhuru na nuhat ko na larabawa su sun kayyade su cewa in an yi idafar su zuwa ga mudumari damiri to sanan ne za a yi musu li'irabin almusanna wanda mun ba da misalai a wancan lokacin ko me muka faɗa wani misali muka bayar ja'a zaidani kilahuma كلاهما رأيت الزيدين كليهما مررت بالزيدين كليهما وأما أنت جاءت هندان كلتاهما كلتاهما رأيت هندين كلتيهما مررت بالهندين kiltaihima to wannan shine ma'anar wa minhu kilta wa kila in kana ma'mud marin amma wa atlaqat kinana su banu kinana sun yi talaki sun ce la ba dole sai ga mudmari ba hatta suna na zahiri idan an kai irafa su to za a yi musu irabi na ainihin wato musanna to wannan dai mai son ƙarin bayani sai ya koma ga wannan darasi ina jin ko na uku ko na hudu bai iya tunantawa bai iya tunawa amma dai cikin al-mu'rab wal mabni a wannan babi an kai sharhin wannan baiti insha Allah na shida ko to kaga malai shi yana bibiya to idan ka ce ja'a zaidani kilahuma ai kai kai taukidi zaidu biyu sun zo sai ka ce ke lahuma su biyu wannan don ka karfafa cewa ba tare suka zo ba kowa tare da su sannan ba a bar wani ba ba a bar wani ba to haka shi ma kilta ja'at hindan kiltahuma kamar yadda muka ba da misali to sai na biyar shi ne mala ya ce wa kullu ma'ana na nufin kullu kullu wadda ya ta wannan tabbatar daga cikin mu'akkidatu lafuzan da ake karfafa suna da su kullu mun san kullu ko to ana taukidi da ita ana taukidi da ita misali ja aljaishu kulluhu ja aljaishu kulluhu runduna sojoji mayaka sun zo gaba ɗayansu ra'aitul jaisha sai ka ce kullahu marartu bil jaishi sai ka ce kullihi kulli shi ma yana biyar al-mu'akkadu fi aujihul i'rab as-salasa zai bi wanda an ga karfafa a dukkanin fuskokinsa guda uku ko dai ar-raf'u ko an-nasbu ko al-jarru ko aljaru to haka za ka yi amfani da su shi wannan yana da yawa a ƙura'ani ko? ko babu shi a ƙura'ani akwai shi da yawa a ƙura'ani inda aka yi taukidi da kullu ina mai misali wa zai ba misalin aya ɗaya hmm? hmm? a'a eh a'a eh ma sha Allah walau sha Allah la amana man fil ardi kulluhum jami'a jayyid wannan misali ya fi dacewa wa'yanci akwai wasu dalilai da ba su muka so ba irin wannan misalin da ya kawo kagan kulluhum dukkaninsu wannan taukiri ne da ba a sa shi ba aka ce walau sha Allahu la'amana man fil ardi to wani na iya tunanin cewa kila ba rukan su ba ai ba'dhu minan nas wani sashi daga cikin mutane to ita kullu din nan galiban akan hada ta da yan uwarta shine ajma'u galiban misali ya halatta a haɗa su bayan ka kawo ta sai ka goya a jimagu sai ta zama reshe a kan mi kullum kenan ja al'amiru ja aljaishu kulluhu a jima'u ja aljaishu kulluhu a jima'u ko ra'aitul jaisha kulluhu a jima'a ko marartu bil jaishi kullihi sai ka ce ajma saboda mamnu ne min as-sarf mafhum saboda haka ita kullu ajma'u tana biyarta shi yasa Allah a wata aya ya hada su yace fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'una mala'iku gaba ɗaya suka yi sujuda gaba ɗaya su kaga kullu hum kuma ajma'u na kaga yin an haɗa su kina ajma'u tana biyowa bayan kullu don a ƙara taukidi ba da taukidi amma ba ta biyar bayan nafsu ko ainu ko kila ko kilta wannan ya takaita ne ga ni ya takaita ne ga kullu bayan kullu kawai take biyowa baya to yanzu mun ga magana akan mashhurai hmm sai ni sai rassa wal furu' to akwai rassan su an kira su rassa saboda su ba a taukidi da su karan kansu suna biyowa ne a matsayin tawaƙen rakiya ba a taukidi da su akwai akatar akwai abusar akwai abitar wannan dukkaninsu furo ne tawabe ne kuma ba sa biyowa bayan sai ajimau sai bayan ajimau suke suke biyowa an fahimci wannan ko misali ja'al jaishu sai ka ce mi? kulluhu ajma'u aktar abisau abitar aktar kwata-kwata kenan in jiwa ala hausa ce eh itaƙin lahaya shi ya ga ya fassara ga tawo da ya ɗauka hausa ne to ba hausa bane za mu yi bayani akan abin da an ma'anarsa insha Allah saboda haka surar sani suna baiwa bayan ajma'u misali ja'at ja'az zaiduna ja'az zaiduna kulluhum ajma'una eh akta'una abisa'una abita'una su ba a taukidi da su istiqlalan baka cewa ja'az zaiduna akta'una abisa'una abita'una baka cewa haka domin me rassani da kasan bishiya itaciya rassanta ba za su tsaya ba dole sai da mi sai da sai idan ka sare sayu sai ne kaga ba za su yi aiki ba to haka su rassani suna baiwa bayan ita wannan ajma'u ne kuma duk inda za a kawo su dole a kawo ajma'u ba su baiwa bayan kullu kawai baka cewa ja'a zaiduna kulluhum akata'una ba za ka faɗi haka to in wurin jam'i ne sai ka yi jam'i da su in wurin ifradi ne sai ka yi ifradi da su kamar yadda muka bada muka bada misali an gani to wannan kenan a ja aljaishu eh kulluhu ko ajma'u akta'u abisa'u abita'u ja zaiduna kulluhum أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون جاءت هندات توشيكما أه؟ كلهن أه؟ جمعاء جمعاء أه؟ جمعاء كتاء بصاء بتعاء haka ake ba an gani ko kuma ja'at hindatun kulluhunna juma'u in ka gada ma juma'u an gani kutar busar butar da ana fada ja'at hindatun kulluhunna juma'u kutar busar butar sai zan butar busar kutar jumau jam'i ne na menene hiddat tunda hiddat jam'u mu'annas salim amma yin afiradi ne duka haka zaka bar su aktar absar abitar muzakkar in kuma jam'i ne na maza to shi ne sai ka samai menene wawul jama'a akta'una ay abisa'una abita'una to shi ne yake bayani wal furu' rassan su wa'ancan da ake ya fara kawowa guda shida qul fi tawkidi su ma ka faɗe su a cikin tauhidi amma ka sani suna bewa ne a baya ya ce akta'u daga takatta alƙaun akan ce takatta alƙaun ko takatta aljildu ai ijtama alƙaun jama'a sun haɗu fata ta haɗu shine ma'anar haɗuwa shi da haɗuwa shi kuma albusar azalinsa shine tulul unuk dogon waya haka waya dogo shi laraba ke kira busau ehen albusar bisari basino ba basino an gani butau shi kuma ma'anarsa shi ne suka ce shi ma yana da ma'adar kamar haɗuwa butau eh ko abitau abitau eh batta a battan ba haushi ba ne akwai ainihin ya shek ittaƙillaha kakka lalata kalma aka ta'a an ka ce abi ta'a kaga kowannen su yana da mi eh yana da aini to aka ce butar al butar to shi ne suka ce shi ba yakan zo da ma'anar haduwa ko kuma yanke abu ana amfani da shi da ta wannan hanya to almafhum ka fahimci dai ya ake amfani da su duk da su wannan da ya kira rassa ba su zuwa ƙur'ani amma suna nan da yawa a waƙoƙi na larabawa mafi yawanci tun da ba ba karanta ashe ba ba karanta adam to shi yasa an kawo ta kalma sai a ta mamaki to da kana karanta waƙoƙi na laraba za ka yi ta cin karo da wa'yan da misalan da ake ta kawo to mun zo mun makale daga tilawa ƙur'ani sai hadisi eh shi kenan ko a fikin ma ya ba a karatu to da an kai iziyar risala shi ke an kai waladaina to da wala ga mutum da karatu ya yi haƙuri ya kai hannu kusa ba ba su iyawa bai iyawa eh to ga gani mudawala ka ai shakun dunki to sai ce wafil musannakhti wafil musannakhti lafzul anfus wa kurrira wa kurrira lafzu kahbis kahbis kahbis sihbis yace wa fil musanna a cikin musanna ikhtira an zaɓi ka yi amfani da lafzul anfus wato idan almu'akkadu musanna ne kuma kana son ka yi ta akidin shi ko tunda an kawo annabsu an kawo al'ainu ko ba haka ba to inda su za ka yi amfani su na kelta kullu kenan su an riga an ba da misali a kansu to sai ka kawo su da jam'i sai ka yi jam'insu ba ta suniyarsu za ka yi ba misali ja zaidani sai ka ce an fuso kuma ja zaidani ainihuhuma a a'ayunuhuma a'ayunuhuma ba za ka ce an fusahuma ba an gani a'a sai ka kawo an fusu a'ayunu wadda shi ne jami'i duk da la'akari da kuma almu'akkaru musanna ne to anan malamai sun zaba duk da ya halatta cewa uhtira idan da ishara akan cewa eh wannan shine yafi amma zaka iya kawo menene zaka iya tasniya su kuma zaka iya barin su a ifradin su misali ja'a zaidani sai ka ce ainuhu ja'a zaidani nafsuhu amma dai abin da yafi shine ja'a zaidani eh anfusuhuma a'yunuhuma an gani wa kurrira al-lafzi to mun ga bayani akan at-tawkidu al-ma'nawi yau za mu shiga bayani akan at-tawkidu al-lafzi to shi kawai wa kurrira wa kurrira al-lafzi kahbisbisi kahbis kamar ka ce ihbisi ihbisi ihbisi ihbisi ihbisi ma'ana ki tsaya ihbisi ki tsaya kaga wannan maimai ne to cewa ihbisi ihbisi wannan menene takarari kamar izhab izhab ijlis ijlis intaha intaha to wannan ana kiransa da at-tawkidu al-lafz to shine asalin sa a baiti ne na wani da yake kan dabba ya gudu sai makiya sun ka biyo shi to lokacin da ya fahimci cewa sun yi kusancin mai sai ya ce da ita to a take a takin lahi kuna ihbisi ihbis waɗanda suka biyo ki to ai sun cin mai wadda kar ma ki bata maka ki lokaci ki tsaya kawai ki daina tafiya to shi da ya ce ihbisi ihbisi
na'am sai cikin wa kafa wufan a wannan ba taukidi na ba ya shai wa kafa hukufa ai ba takarari ba ne ko takarari ne ana nufin lafazin da kai yi amfani da shi ka sake maimaita iri misali ijilis ijilis kaga duk shi ne izhab izhab uqud uqud kif kif ba wa kafa hukuman ba eh wanda shi wa kurriral lafziyu kahdisi hadisi to saboda haka wannan shi yasa bai wani dogon bayani akan sa saboda shi bai da ishkali kawai lafazi ɗaya zaka maimaita da ka maimaita lafazi sai a ce wannan haza taukidun lafziyu taukidi ne amma na lafazi ba taukidi ne na ma'anawi ba wanda shi yana da lafuzza da suke sama'iyya ne an ji su larabawa na furtarsu sau da haka ba za a kau da kai a kansu ba to shi ne wa kurrirar lafziyo ka hadisi ihdisi to sai maudu'i na gaba yake cewa abdaluna mutabiqun aw mashtamal abdaluna sai badali ya ce badali shine a musanya abinda zai tsayawa madadin wani misali za ka yi aure suka ce to wane je ka tsaya madadi na ka amsomin mata to ai wannan badali ne shi yasa ake kiransa da wakili wakili kaga in babu wancan sai shi ya tsaya a matsayin wancan to amma su malaman nahau ba irin wannan tabdili suke ne ba badalin da suke nufi shine ta yadda da wancan da wannan duka abu ɗaya ne ba bambanci sau da haka da wanda zai aure da wanda zai karba aure kaga ba mutum guda ba ne eh to bayan wannan ibdali suke bayani a kansa ba a a kawo abu sannan a kawo wani abu wanda wannan abu yana nuni akan cewa wancan din ake nufi kuma shi ne ta yadda an jaye almubdal minhu aka kawo almubdal zai iya tsayawa madadinsa zai ba da misali to shi yana da yawa ya kasu kashi-kashi akwai badalu mutabiqin ko badalu mutabaqatin akwai badalu istimalin akwai badalu ba'din akwai badalu ba'inin ko mubayanatin to shi ya zo da wasu sunaye waɗanda ba a saba da su ba badalu mutabiqin shine badalu kullin min kullin badalu kullin bin kullin amma ya ce ya kau da kai ne daga ambaton badalu kullin min kullin sai ya amfani da badalu mutabakatin ko badalu mutabikin ya ce saboda idan misali a babin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ya ce babu ladabi a zo a ce a babin sunayen Allah badalu kullin min kullin ya ce babu hikima akan wani eh kamar can da yace siratul lahi al-aziz al-hamid kaga allahi da al-aziz da al-hamid duka wa ake nufi Allah to al-aziz badal ne na Allah lafzul jalala shi ma al-hamid badal ne nawa to nan ka kira shi badal mutabaqatin yafi ladabi sama daga ce badal kullum min kullum duka daga duka a wannan babu babu hikima amma badlu mutabaqatin ma'ana badali ne wanda ya daidai ta fuskar ma'ana da al-mubdalu min ta yadda da za a jaye lafzul jalala Allah aka kawo al-aziz zai iya tsaya madadin shi zaka fahimci dai Allah ake nufi ko aka kawo al-hamid aka dauke lafzul jalala zaka fahimci cewa dai Allah ake nufi to shi yasa cewa badlu mutabaqatin ko badlu mutabaqin ya ce afsa haka ya faɗa a sharhinsa ya ce shi ya sami ambaci wannan ba ma da sauran malamai za ka yi suna cewa badalu kullum min kullum badalu kullum min kullum to yana nan da yawa a cikin alkur'ani balilu kullin min kullin eh kamar faɗin Allah ta'ala ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim kaga ihdina sirata siratal mustaqim siratal ladhina siratal ladhina an'amta alaihim badal ne nayi نصف اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم بدل مطابقة بدل كل من كل wanda ya kira shi da badal mutabaqatin ana haka walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila to lafazin walillahi ala nasi hijjul baiti annas shine al-mubdalu minhu man istata shine al-mubdal annas da aka ambata can alan nas hijjul bait da nan da aka sake maimaita man istata waɗannan dai mutanen nan hmm to wannan badalu badalu mutabaqati eh ta yadda da al-mubdal minhu da al-mubdal sun daidaita ta fuskar ma'ana wannan bai tsere ma wannan ba shake nufi da bazul wata bakat kamar misali ja'a umaru abu hafsin umar ya zo baban hafsa waye baban hafsa umar kaga waye kuma umar abu hafsin ja'a umaru abu hafsin to da za ka iya ɗauke umaru za ka iya kawo abu hafsa za ka iya cewa ja a abu hafsa wannan shi ne ma'anar badani ta yadda ya an ɗauke almubdalu minhu aka kawo almubdalu to zai iya tsayawa mahallinsa zai iya tsayawa mahallinsa au mashtamal ko kuma badalu shimalin shi kuma badalu shimalin shi ne almubdalu ya zamo wata sifa lazima ga almubdalimin ta yadda ba za ka iya raba raba ta raba shi da almubdalimin hun ba amma kuma bai yi daidai wa daida da almubdalimin hun dari bisa dari ba a a wani sashi na nashi wani bangare na nashi shi ma ya zo a ƙur'ani ba zai kama da aya banar ishtimalin da yawa yas'alunaka 'ani shahril harami qitalin fihi qitalin fihi shine me ash-shahrul haram ash-shahrul haram shine qitalin fihi domin a yau shi ne a menene a ina ne yakin ke aukuwa a cikin ash-shahrul haram kaga aukuwar yakin shine a cikin a lokacin asharul haram to wannan ana kiran shi da badalul istimalin domin ka dauke asharul haram kitalin fihi bai iya tsaya madadin sa 100 bisa 100 saboda kitalin fihi yana bayani ne na wani sashi da shi yakin ke aukuwa a cikin asharul haram kamar faɗa Allah ta'ala inna lil muttaqina mafaza hada'iqa to lafazan mafazan shine al mubdalu minhu hada'iqa ai badali ne amma badalu ne badal istimal ko eh lambuna sune hada'iq mafaza shi kuma shi ne babban rabu shi ne aljannar gaba ɗaya karan kanta aljannar gaba ɗaya karan kanta to kinan hada'ika badal ne na mi na mafaza to shi ma badal istimalin ne badal istimalin ne saboda ba a iya raba aljanna da mi da hada'ik ba a iya raba su ba su rabuwa duk da wasu sun yi kokarin su ce a badalu ba abin tun da su hada'ik ɗin wai wani sashi ne na aljanna wanda ko ba haka ba ne a hada'ik ɗin sifa ce wata sifa ce daga cikin sifofin aljanna mun fahimci badal shimali malam zai kawo misali amma dai muna komawa ne ga qur'ani saboda mumi mu ƙara fahimta ko aw ba'dun ko kuma badalu ba'dun min kullin ke shi ma ne ya zo a qur'ani wa zai kawo mana misali faɗin Allah ta'ala a suratul ba'ida sun ma'amu wa sammu kafirun minhum shi ma wannan malamai suka ce kafirun minhum dinnan badalun ne wanda yake na sashi gami wawul jama'a ba amu ya shi wawul jama'a da ke cikin amudin fi'ilin amu wa sammu kenan ba dukansu ba a'a kafirun minhum cewa sun makanci sun kurumci kenan su duka sai aka yi sauri aka ce kasirun minhu kenan wani sashi nasu ba su yi to wannan badalu ba'adun min min kulle badalu ba'adun min kulle au ba'inin ko kuma badalu ba'inin ko badalu mubayyanatin shine shi kuma al-mubdalu minhu ya saba ma al-mubdalu da badali da al-mubdalu minhu ko wani hanyar sadaban an samu mubayana an samu attagayo to shi wannan suka ce bai zuwa qur'ani to shine su wasu malaman nahu suka kira da badlu idrabi to shi sun kakkasa shi karkashin suka ce akwai badalu galatin akwai badalu nisiyani misali don shi bai zuwa ƙur'ani ba kenan gaga ba mu da misali eh ja'a amrun zaidu ja'a amrun zaidu to wanda ana kiran sada badalu mubayyanatu don zaidu daban ba su da alaka eh ta fuskar mahiyya ba su da alaka to idan da gangan ka faɗa misali ka ce amru ya zo sai kaga kai amru ai bai ma da matsayin da ya kamata a bada labarin zuwansa bari an bace zai shi an mutumin kirki shi an babban mutum sai ka ce ja a amrun zaidu sai kai sauri ka ce zaidu to wannan eh ana kiran sada badalu idrabi bayan ka faɗe shi ka kauda kai ka sake faɗan wani in kuma mantawa kai zai da kake son ka ambata sai kan manta da suna ne abin nan kan manta da sunan shi gaba ɗaya sai suna amru ya shigo kana baka gama rufe bakinka ba kuma sai ka tuna sai ka ce ja a amrun zaidun to wannan badalu nisiyanin kenan ko badalu galadin to shi wannan bai zo a ƙur'ani bai zo a ƙurani ba amma shi wal'aula bibal abin da ya fi cancanta a mai sai adafi ya fi ja a amurin bal zaidu to in kai haka ya koma adafi to shi ne ya ce wal'aula bibal in baka sa bal ba kuma yana nan badali sai ka kawo bal wadda ya ta aikin ta gaba ɗaya al'idra kau da kai min shay'in al-intiqalu min shay'in ila shay'in akhar shi ake kira al-idrab barin wani abu sai a koba zuwa ga wani abu kaga nan ka kau da kai akan hukunci akan zaidu ga amru zuwa ga zaidu to shi yasa yace wal aula bi bal abin da yafi cancanta ayi wannan a mai sai a dafi kenan sai ya tashi daga babin badali amma ya halatta ba tare da baldin ba am to sai ce ga misalai ka zurhu zaidan rum aliyan yumnahu sai ce ka zurhu zaidan zurhu ka ziyarce shi zaidan zaidu to zaidu badali ne na damirin hu eh wannan badulu mutabaqatin kenan don damirin hu ya yi mutabaka da zaidu zaidu ya yi mutabaka da damirin hu ka ziyarce shi zaidu to wannan badalu mutabakatin ke kaga zaidun sai ya zo da mi annasu saboda wancan hudin waka ya auku ne a mahallin mi mahallin nasu na biyu rum aliyan yumnahu rum aliyan ka nufi aliyu amma alkhairinsa ka nufi aliyu amma ta sashe alkhairinsa to wannan balolish simalin ke domin alkhairar aliyu sifa ce tashi ko ka nufi albarkarsa don aliyumnu ya tami akan ce aliyumnu ana nufin albaraka akan ce aliyumnu ana nufin alkhairu to wannan badalu ishtimalin kenan shi ma kaga yumnahu shine almubdalu ko ka ce badalu aliyan shine mai almubdalu minhu sai na uku sai ce ƙabbilhu kaffahu ruj amran ibnahu ƙabbilhu kaffahu ka sumbunce shi amma hannunsa ka sumbunce shi amma hannunsa ba bakinsa ba to wannan badlu ba'din min kullin ke domin wannan zamiri nahu yana komawa ne zuwa ga almutakallim ko kuma wanda ake magana a kansa almutakallamu alai wanda ake magana a kansa ko zaidu ko amru to sai ce ka sumbunci hannunsa wanda hannu sashe ne nawa na mutum ko to wanda ana kiransa da badulu ba'adin min kulli urju amran ibnahu ka ƙaunaci amur amma ɗansa don ɗansa ya fi shi alkhairi kai ita batun oban ka ƙaunaci amran amma ɗansa wannan ballu mu bayyana tinki wato ɗan yake son ya ambata to amma saboda ya saba da uban shi kuma uban bai da alkhairi to sai sunan uban ya kwaɗo mai kamin ya rufe baki sai ya tuna da ba ha'uban na ke alkhairi ba shi kan gaje wajensa wulakanci zai ba to shi ne ya ce urju amran ibnahu to kaga in aka kawo shi da bal aka yi adabi sai zai yafi urju amran bal ibnahu to in ka sabar sai ya koma adabi kenan amma in ka cire bal to yana nan ballu mubayanatin saboda ibnu daban amru daban ɗansa daban shi daban sa aka kira shi da badalu mubayanati wanda can suke kira da badalu idrabi to an gawa bayani akan badani sai tabi'i na ƙarshe shine al'ataf ataful bayani tabi'un fil ashri خالف إبدالا ببيت البكري العاطف العاطف العربشي akan ce al'atufu ana nufin tausayi akan ce al'atufu ana nufin lankwasa lankwasa a ɗan lankwaso wani abu haka akan ce al'atufu ana nufin jiyowa to shi ne muwafaka da abin da malaman nawa suke magana haka a kawo wani abu sai a juya zuwa ga wani abu to ya ce atuful bayan shi kashi biyu ne akwai atuful bayan akwai atufu na saƙin atufu na saƙin to zai bayani a kansu insha Allah ta'ala to shi atufu bayanin tabi'un fil ashiri yana biya ga al-ma'atufu alaihi fil ashiri akan a cikin fuskoki guda goma akwai fuskoki guda goma da ake tarayya to yana biyar shi a wasu wurare ba duka ba wayannan fuskokin akwai aujuhul i'rabi aujuhu al-i'rab sannan akwai at-ta'rif wa tankir sannan akwai al-ifradu wa tathniyati wa tajmi' sannan akwai at-ta'nif wa tadhkir wanda su ne guda goma ar-raf'u والنصب والجر التعريف والتنكير الإفراد والتثنية والتجميع والتأنيث والتذكير سوري غدا غدا غوما to amma ba duka ba ba wai dukan yake bin sa ba a wani sashi daga cikin shi cikin aujuhul i'rab guda kawai yake bin sa wajen at-ta'rif wattankir ɗaya ne yake binsa ko dai a tarif ko a tankir hakanan wajen al'ifrad wattasniya waljam shi ma ɗaya ne zai ɗauka hakanan wajen attanis wattasniya kenan kaga hudu kawai zai ɗauka to ce wadda ya tabi'un fil ashiri ma'ana yana bin sa a fuskoki guda hudu cikin goma sai ya rabu da shi a shida a shida ba sa haduwa shi mi atafu albayan atafu bayanin saboda haka idan ka ce misali a kamar misalin da muka kawo ja'a umaru abu hafsin da zai akwai wata ka'ida duk inda ya halatta a yi badai to ya halatta ya atafu bayani in banda wurare guda hudu wanda zai ambace su duk inda ya halatta a ce kaza badali ne to ya halatta kuma a ce abahu bayani shi yasa in kana karanta littattafan tafsiri a ayoyi daban-daban musamman diya'ut ta'wil fi ma'ani tanzil na al'allamatul kabir al'allamatul sudan ash-shaykh abdullahi fodoi za ga yana yawan kawo wannan sai ka ji ya ce badalun au atafu bayani atafu bayanin au badalin saboda duk inda badali ke zuwa to ya halatta ka ce atafu bayani in ban da wuri guda wuri shi kadai malaman nawa suka yi istisnai saboda haka in ka ce ja'a umaru abu hafsin ya halatta ka ce atafu bayani ya halatta ka ce badalu sannan duk misalan da aka kawo a baya can da aka ce yas'alunaka 'ani shahril harami qitalin fihi eh ya halatta kace aqabu bayanin kuma ya halatta kace badal mafhuma hada to sai ce khalafa ibdalan bi baitul bakari to akwai wani baiti da ya shahara da ake kira baitul bakari wanda yana dauke da misali a inda aqabu bayanin ya saba ma badali anan bai halatta ka ce badali ba ne sai dai a bafu bayanin to shi baitul bakari a asalinsa baiti ne da wani yake cewa anabnu tarikil bakari bishirin alaihi tsairu tarqubuhu wa to sadrul bait anabnu tarikil bakari bishirin ni ne dan wanda ya bar kabilarsa da ake kira bakari kabilar bakari ya fita daga cikin kabilar ya barta tuni ne ɗansa ya koma daji alaihi tsairu tarqubuhu wuqu'an har yanzu tsuntsaye ma sun zo sun yi ca sama gare suna jiran faduwa a kansa to mahallin shahid albakari bishirin albakari shi ne ne shine al-ma'tuf alayhi bishirin shine mi eh shine al-ma'tuf domin da bakariyin ala attari ba bakariyin ko kuma bakariyin duka da yana iya dauka tunda nisba ce zuwa kabilar bani bakara eh to nan bai halatta kace ba dalina ba bai halatta ba me yasa saboda albakariyin an yi masa ado da alif da lam an yi masa ado da alif da lam shi kuma bishirin sai aka yi nikirarsa aka cire masa alif da lam aka yi nikirarsa tunan sai dai ka ce a kafa bayani saboda a ƙa'idar badali a ƙa'idar badali sai ya zan in an ɗauke almubdalu minhu aka kawo almubdalu yana iya tsaya madadinsa tunan in ka cire albakariyin bayyiwa a yi idafa waccan sifa ta a tariki a nabinu tariki bishirin haza la ya juzu don ba a idafa suna al-mu'arrafu bil alifi wallam zuwa ga suna wanda yake gairu mu'arrafin bil alifi wallam ina fatar kun gane wannan shi yasa aka yi idafa a tarik wanda sifa ce ismul fa'il daga taraka ne ya turuku a tariku a nabinu tarikil bakariyi bishirin to amma kaga sai aka yi irafarsa zuwa albakari saboda albakari yana da al'alif wallah to nan sai dai ka ce aƙafu bayani shi bishirin ɗin nan aƙafu bayanin ne na bakariyin amma ba za ka ce ba dalili ba saboda wannan dalili saboda wannan dalili saboda in mun jaye albakari baiwa a yi idafa shi a tariki ɗin nan zuwa ga bishirin saboda ana idafa suna mai alif da lamun zuwa ga suna mai alif da lamun ɗan uwansa to shine bibaitul bakari bishirin shine abin da yake nufi wancan baitin anabnu tarikil bakari bishirin alaihi tayru tarqubuhu huwa sai misali na biyu mun ji wuri na farko inda bayyuwa ka kira atafu bayanin badani sai dai ka bar shi atafu bayanin dinsa to wuri na biyu ya akhi aliyan ya akhi aliyan ya kai dan uwana aliyu to kaga ana akhi almudaf eh ila ya almutakallim ko akhi dan uwana sai ce aliyan sai kawo shi bin nasu to aliyu dinnan shi ne ahi ahi shi ne shi ne ali to sai dai ka ce na aliyu a ƙafu bayanin ne ba ba ba dalili ba me dalili saboda in muka ɗauke ahi sai muka kawo aliyu ya za mu ce eh ya za mu ce to kaga bai halatta ba sai dai ya aliyu saboda suna ma'urabi alani yibna alama yurfa'u bihi yibna ala duk da ba mu yi nida'i ba ko babin zai zo nan gaba eh to sai dai a gina shi akan bamma misali ya aliyu ya muhammadu ya zaidu ya amru duk suna alami kuma ma'urabi to in ka same ya unnida to yubna alama yurhaqu bi za a gina shi akan abinda in aka cire mai ya'un ya zo mahallin raf'a raf'a za a yi mishi ba na saba ba in ka ce ya aliyan to kaga ya aliyan kamar sai na kira ghairu makasuda kuma aliyu ba na kira ba ne to saboda wannan dalilin ta yadda in mun ɗauke ahi ba zai yi mu ce ya aliyan ba shi yasa aliyan anan sai dai ka ce a ɗafu bayanin don ma'anarsa a ɗafu bayanin ce ba ta badali ba an gane kenan ya yi biya don asalinsa ya ahi ahi kaga mai mahallinsa me mahallinsa mm me mahallinsa munada mudaf me ake masa annasbu nasba ake mishi kamar ya abdullah ya gulam zaidi nasba ake masa to in mun ce badali ne shi aliyu din nan to kenan in mun ka dauke akhi ya halatta mu ce ya aliya wannan kuma la yajuzu la yajuzu duk suna alami mu'rabi to yubna ala ma yurfa'u bi shine abdam to mun ji kenan wurare guda biyu inda bai halatta a kira aqafu bayanin badali ba wuri na farko shine mi eh a ka'idar zaka ambata saboda fahimta karatun yayi ba sauki ba wai baitul bakari ba eh shine yazan al-ma'tuf alaihi an sami alif da lam amma al-ma'tuf ba shi da alif da lam wannan shine wuri da daya kenan a rike da kyau ba wuri na biyu shine mi inda aka samu suna alami eh inda aka samu suna alami ya zo daya mahallin nasba ne ya ga ta shine inda ya zan almatufu alaihi munada ne shi kuma almatufu menene alami ne kuma mu'rabi wannan su ne wurare guda biyu kowa ya haddace eh in baka ya haddace sai ka rubuta eh gudun mantuwa dan zamu tambaye su wata rana wan nasak to sai as- adafu nasakin yanzu mun gama bayani akan adafu bayani mun ji cewa shi adafu bayanin ba a yi ne da wawu ko duk misalan da muka kawo ai ba ku ga an kawo ni wawu ba to shi ake kira atafu bayanin to sai atafu na sakin wanda ake yi da wawun wanda shi an kafa sani to ya bar shi karshe saboda ya fi sauki sai ce bilwawi walfa thumma au imma sabak to shi atafu na sakin annas annasaku shine jera ka kawo wannan sai ka jera wani a gaba gare shi to shi atafu na saƙin bilwawi ana yi ne na farko da mi da wawu kamar ja a zaidun wa amru eh kuma limutulakin jam eh saboda haka ana adafi da wawu ita wawun ya an ka kawo ta to ba a tsayawa duba cewa wadda da ya fara zuwa wanne ya zo ƙarshe walfa akwai fa'u ko? kamar ja'a zaidun fa amru ina misali a tafi da wawan a ƙura'ani hmm? hmm? bilwawe an kace hmm? eh wallazina amanu wa amilu salihat kaga wa amilu as-salihat a tafi to ina misalin na fa'u na? da fa'un ya shek adafi da fa'un eh ina misali subhanallah babu shi a kawo to a kawo misali a kawo misali mana eh inda aka yi atsafi da fa'un mhm gashi nan da yawa subhanallah eh
والذي أخرج المرعى فجعله
faj'alahu gusa'an ahawa to ina wata mhm inna qaruna kana min qaumi musa fabaga alai to ina wata shikenan to sai summa sai a dafi da bi summa summa ina misalin ta qur'ani kalla sayalamu thumma kalla sayalamu ina misalin wata aya yawa thumma abasa wa basara masha Allah thumma adbara sakabara to jazakumullahu khairan sai au to ina misalin au ita da yake ba mu yi sharhin fa'un ba fa'un littaqi at-taqib shine abu kaza ya biyo bayan kaza amma ba da jinkiri sosai ba ja'a zaidun fa abu inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alai saboda haka abin aka yin almatufu yakan zamo kwatsam ya zo girshi ba tare da jinkiri ba shine ja'a amnun fa zaidu tsakanin tafiyar zaidu da amru babu jinkiri summa kuma littarahi wa tarti ita akwai jinkiri to sai au ita kuma littanwe wa shak wal iham ko wal ibham aw ya kharuju ka masha Allah jazakumullahu khairan eh liyaqatuluka aw yukhrijuka to ina wata eh to me aka min aw amara na'am yatiman za makaraba aw miskinan za mataraba ina wata a wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin kaga wa inna aw adabi iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin masha Allah wannan lil ibham na'am aw yaku aw yakunu lahu baitan to aw yakunu lahu baitun min zukhrufin aw tarqa fi sama semi imma muna da imma ita ma sai dai ita malamai suka ce sharadinta shine sabaqa alaihi imma inda za a adabi da ita sai in ya zama wata imma irin da ta gabace ta to anan ya ya halatta misali idrib zaidan imma amran idrib zaidan imma amran to dole sai an samu imma ta gabace ta sannan ita ta gaba ita ce ta adafi idrib imma zaidan wa imma amran idrib imma zaidan wa imma amran to ina wata imma kaminta idan ba a samu wata imma kaminta ba ta adabi ba ce masha Allah imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man halqa jazakallahu khairan to ina wata ina wata duk da wasu malaman na hau sun yi inkari cewa imma ba ta cikin eh adawatul aqal shi yasa zamu ga al'amari din bai kawo ta ba bai kawo ta ba to shine imma sabaq alaihi imma sai harafi na gaba wa lakin haka ana adafi da lakin lakin ita ma ana adafi da ita eh ina misalin lakin lakin lakin Allah eh lakin Allah ko lakin Allah lakin Allah lakin Allah menene walakin Allah rama to na adabi ce walakin Allah rama jazakallahu khairan to ina wata lakin ehen kun yi shuru walakin zur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani to ina wata aya hmm me kamin ta kamin walakin zur ilal jabal qala lan tarani walakin zur to ina wata aya to me me me jumlar ta me aya take gabanin ta walaki izadu izadu itum fadkhul me me aya kamin ta wa tusallimu ala ahliha aha na ha ba ya taba ce wannan ai ahzab ne ko to kai ka kai mu nur muna ahzab za ka bai da mu nur eh menene menene kaminta eh يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن دعيتم فدخلوا فانتشروا تولنا عذاب كينا جزاكم الله خيرا تسي أكو تكو موتي تو أكاو أكاو وتا أها ليطلعكم على الغيب ولكن ولكن يجتبي برسله من يشاء ما شاء الله to sai am am ita ma ana adafi da ita am na misali am eh a am ba amma ba eh sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum to irin ta muke so am hadha allazi huwa mahin fir'auna kenan to ina wata am kana zama to me gaba na am kana zamani am amintu me kamin am amintu dole sai ka hada jimla da ke gabanin da nan za a gane ta adabi ce na an hum qaumun taghun masha Allah wannan ta adabi ce tana da yawa ita ma a Qur'ani to sai wala ita ma la ana adabi da ita la ita kuma idan misali ta eh eh ta adabi ya shek inda la ta zo ta adabi kalla lawa zaraba ta da biyu ce nan nafiya ce lilijins to na misali bari in baku misali ja'a zaidun la'amurun to irin ta ake nema ja'a zaidun la'amurun ra'aitu zaidan la kalban wala saddaka wala salla masha Allah ta da ce ina wata to kaga an sawa un kuma to kaga an sawa matsala nan wawo ita ce ta da ba la ba to ina ina misali wata ina misali aya kai aya guda muke nema tala eh أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض زهيرا ما شاء الله إنا وتا لا إله هؤلاء ولا أكوي واو to hatta sai hatta ta adabi ba ta ibtida'i ba hatta eh eh حتى تستأنس وتسلم على أهلها هي حتى مطلع الفجر بدنا nan jarra ce jarra take inda dai ta yi adafi eh ba ta adafi ba ce ko sai an baku misalin ta kawar misalin hadisi da ya ce ma yusibul muslima fi nafsi eh mine ne to ya hadisi yake ba shi ba can hadisin nan hatta hatta shaukatu ya shakuwa to wannan ta adabi ce mai misali ja al-hujjaju hatta al-mushatu ko ja'an nasu hatta nisa'u hatta tunazzila ba ta da ba ce nan ta nasaba ce tunazzila ai hatta an tunazzila aha na eh eh aya muke nema aya muke nema eh sai an taba qur'ani daga baya insha Allah akwai littafin da za a za a sa shi na hadisi ne kawai duk misalin da za a kawo hadisi ne hatta ta hudu eh a ba ya taba ce babu ta a ƙura'ani kenan sai mu wuce shi yasa ya ce gayatin inda ta zo da ma'ana gaya wa bal akwai kuma bal akwai bal waccan da ya yi magana a kanta cikin badali eh inda ya ce wa aula bi bal eh yawwa ja'a zaidun bal ahan watan to bayanin tawabi ya cika eh an yi magana akan na'ati taukiri badali adabi wanda yake lokaci ya yi nan za mu tsaya insha Allah ta'ala mahallin shahid kowa ya kokari ya je ya ta muraja'a a yi ta muraja a koma cikin ƙura'ani sosai a dinga bibiya ana zaƙulu misali domin da misali suna cewa bil misali ya tabbihul makal duk wani magana to in an rike misali sai a fahimce shi to kowanne in ka rike misali sai ka ka gane wannan maudu'i duk sanda za a sa wani littafi ana magana kan wannan abin za ka ga ka fahimce shi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته